الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙana jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka da ƙashin darasi na wannan babban littafi na mudatul fiqh yau rana ta litinin ashirin da ina ga da hudu da wata na sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da hudu da wata na uku shekara ta dubu da ashirin da hudu يقول المصنف رحمه الله تعالى والثالث اسم أكو الأكو من الأبوين ita ɗan uwa wanda ake uwa ɗin uwa ɗaya ɗaya ce fal'aku shaƙiƙ ya ce ɗan uwa shaƙiƙi yi asibin ukutar shaƙiƙa yana sawa ‘yar uwar shaƙiƙiya ta zama asiba wanda za su cinye dukiya gaba ɗaya kenan zira mutum zai mutu ya bar diyashi ita daya ko diyashi mata da yawa to ba za su cinye dukiya gaba daya bisa zama to asibai to da namiji ɗaya ya shiga cikin su ya musu zama asibi yanzu za su cinye dukiya gaba daya kenan ɗan uwa shaƙiƙi yana sa ƴan uwan shi mace shaƙiƙiya ko ƴan uwan shi mata shaƙiƙai su cinye gado gaba daya nan ba ce ba ko yan uwan shi da abai saboda mai shaƙiƙi ya yi ƙarfin da abai wa in kana ikhwatan rijalan wa nisa'an bali zakar mislu hadil unsayin in saboda Allah ya ce in ya zama to maza ne da mata to namiji a bashi gaban mata biyu to sai na hudu yake cewa aw min al abdi yace ko kuma dan uwan da ake li abdi kenan yanzu anan هذا هو الرابع ممن يؤسبون akhwatahum wanda suke sa ƴan uwansu mata su zama asibai su ne kenan ɗan uwa wanda yake ake uba ɗaya yana anan kun ga mun yi wanda suke shaƙiƙai kuma ga wanda ake uba ɗaya da su to sai ke cewa wa huwa al-aqu li abdin shine ɗan uwa wanda ake uba ɗaya fa iza wajada ma'ahu ukutun aw akhawatin idan ya samu tare da shi yar uwa ɗaya ko yar uwa mata diya li'abin yan wa li'abai asaba hunna sai mai na zama asibai su cinye dukiya gaba ɗaya da ayati sabiqa saboda ayar da ta gabata wa hadhihi mas'alatani wa hatalika al-mas'alatani wannan mas'aloli guda biyu mujma'un alayhi alayhima bain ammati malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan waɗanda mas'ala guda biyu na'am
أنهم أي نسوى هؤلاء الأربعة نعم.
من عقب الفرق دخول الجراح فبنيته هو وآمال فبنيه لأن أخواتهم لسنا من أهل الميراث لا بالفرق ولا بالتحسين وإنما هن من ذوي الأربعة لا يرثنا مع إخواتهن شيئا وهذا من
yayi to sai maliki cewa wa man adahum wanda ba wa'annan ba ay man su ga haula al arba wanda ba wannan irin ci hudin nan ba min al asaba wanda bi asibai yace yanfardu zukur bil miras yace wanda ba wannan ba kadai namijin zai cinye gada ka bani ikhwa kamar ɗiyan yan uwanka kenan mata ba za su ci ba yan uwa ba za su ci wal a'mam ko kuma ɗiyan yan uwan uba wa banihim da ya'yansu ɗiyan yan uwan uba ya ce li'anna akhawatahum domin ‘yan uwansu na suna min alimi ba su ba sa cikin masu gado asali ma labir faradi wa labir ta asiri ya ce ba sa ci da faradi ba ne su yi asirci wa inna ma hunna min zawil arham suna ɓangaren zawil arham wanda ba sa cin gado fala yarsina ma ikhwatihinna shay'an ba sa cin komai tare da ‘yan uwansu وهذا مجمع عليه wannan ma mas'ala an yi ijma'i a kan ta gaba daya
ومن خرج واحد أو أكثر من الأسبة والكمال في اليمين العقل الفرائض بأهلها وما فيها وهو إلا رجل ذكر وهذا مجنون
ya ce wa'in zan fara da wahidun au aksar min al'asaba wani salmala kullahu idan ya zama to mutum ya kaɗe ta shi kaɗai ko su biyu ko su uku ko sama da haka wanda suke ne masu cin gado da asibiti ya ce to in ɗayan ne ma dai wani salmala kullahu duke zai cinye gaba ɗaya kiran duk wanda aka ce asibi ne to in dukiya ya zama to shi kadai ne a nan to dukiya zai cinye gaba daya in ba kuma ta ba a baya wanda muka zana a gargaje kamar misali wannan hudun da muka zana na karshe kaga akwai ɗashi duka fara yi kenan zai wa yar uwar shi ta zama asuba tare da shi bayan ta sai muka ce jika shi ma haka bayan jika yanzu sai muka ce dan uwan da ake uwa ɗaya uba ɗaya idan dan uwan shi ya mutu bayan sai muka ce ɗan uwa wanda ake uba ɗaya to duk gaba ɗaya wa'annan asibe ne da za su kaɗai ta ce babu mai ci da faransi babu mai ci da asuci ya su kaɗai duke za su cinye gaba ɗaya tun da maza ne amma ka ga mace a nan banda ita inda inda take ci gaba ɗaya sai inda muka zama na kwanan baya idan ya zamanto ta yanta ba wanta wani a nan kan gaba ɗaya za su iya cinye in babu wani ɗansu na'am
وإن كان معه أي ما الحاصل مقارنة بيئة الشرعاء خرج من مكان الباقي أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يقف إلى الآن وعاون فيها ومثل رجل ذكر متفق عليه وتوقع قليلا وقليلا
وإن كان معه أي مع الآسف إذا أكسى متعدد أمه wanda ke cin gado da asibiti ya ce zu faradu ne aka same ci da faradu kamar ko mata ko wani ne kamar da haka budi a bihi za a fara da mai ci da faradu tunda shi an ba shi nashi an kare ba dawa gare shi kira yanzu misali mutum ne ya mutu sai bar ga matar shi banda matar shi bashi da kowa sai wan shi ko kanan shi wa da kane duka masu ci da asibiti mata ko mai ci da faradu ne da an zo za a raba dukiya gida nawa gida hudu a ɗau ɗaya ba mata sauran dukiya gaba da wadda ji wanda ke ci da farad daga asibiti kai shi yasa ya ce anan buri a bihi sai a fara da mai ci da faradi a ba shi nashi haƙin fa uqiya faradahu sai a ba shi faradinsa wa kana al-baqi lil asaba abin da ya rage kuma na asibe ne li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-haqu al-fara'id saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hiqu al-fara'ida ku gama gado ma'ana ku ba da gado ku ba da shi bi aliya ga ma'abotansa fa ma baqiya idan aka ba ma'abota fardi ko ko ga an ba shi an salami kowa sai wani abu ya saura fali aula rajulin zakar ga namijin da ya kusa da wannan mamaci sai a diba a ga wane ne mafi kenan ana asibi shi za a ba wannan abin da ya rage yace to hadisi ma muttafaqun alayhi wa qad sabaqa qariban wa hadha mujmun alayhi bayna ammati ahli ilm na'am
وإن كان زوجه وأمه وزوجه لأبويه وزوجه أبيته والأم أبيه والإخوة أبيه والسلف إخوة أبويه والصبر المشتركة والحوالية وذكر أصحاب هذا الكون والآيات الأخرى الأحزاب لأنه الأصغر مثل الأكل ورد المال شاركوا الإخوة في كل الدين لأنهم أخوة الميت من أمه أيضا لأنه قول جميل منع فتاة فتاوي ولكن وصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين حديث ابي طالب رضي الله عنه يقول عن حنيفه الراشد الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل جعل العبد على مثاله يقول به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزير بن الحارث وابن مسعود وابن عباس وابن عثمان وكان من جميع من تفتح وقال نعم
فشهدا على ذلك وما روي من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخطأ بذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك ليلة الأول
ya ce wa in kana zaujin wa ummun wa ikhwa li um wa ikhwa li abawain hau ita ga wata mas'ala mai wuya mutum ne ya mutu ya bar matar shi gane ko ko kuma mata ta mutu ta bar mijinta suka ɗaya ne wa ummun ga uwa ga miji ga uwa wa ikhwatun li um ga ƴan uwa wanda ake uwa daya wannan uwar su daya da shi wa ikhwatun li abun wanda suke uwa daya ba daya kuma kun gane ku ba san aiki ne ba kare ba yanzu mutum ne ya mutu gashi za ku je daidai ba mutu ya mutu mace ce misali mu ɗauka ta mutu sai ta bar mijinta babu ɗaya ta bar uwarta kun gane ku ta bar yan uwanta da suke uwa daya sai ta bar yan uwanta da suke uwa daya ba daya mutane kala hudu sun haɗu ko kowa an san nashi faran ta fali zoji almisu miji na zaba shi rabi nawa za a raba dukiya kira shidda a dau uku a ba miji haka ne ko uwa nawa gare ta ɗaya a cikin shidda wani ummi a sori sun da akwai yan uwa eh sun da akwai yan uwa su da za ta yi uwa su da sauran na sauran biyu wala biyu yan uwa da umme mai Allah ce a ba su su biya ne wani kan aksar min zalika fa hum shuraka fi sulus no za ba sulusi sulusi no ne sulusi biyu eh ba sulusi a karba shidda ai sulusi biyu ne eh tamam in aka ba su akwai saura tam ina yi wata jike wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya musu samu ba sun gane da kyau ko misali su sabi mata ce ta mutu wanda masu ala kai matsala ɗan uwa shi jiki zai faɗi da aka zo rabon gado ga miji ga uwa ga ƴan uwa wanda suke uwarsu ɗaya da ita ga kuma ƴan uwan da suke uwa ɗaya ba ɗaya sai aka ce ko azumi na shi fara ne a bashi sai aka ce miji dai shi dai damar shi bai da matsala shi dama Allah ta yi a bashi rabi wala kuma nisu mata naka azwajukum illa mai kullahun tunda babu da miji za a raba dukiya tsaka bashi an raba ta shidda nawa za a bashi uku ko shikenan yanzu sai a dawo uwa uwa ko me ake bata ina akwai yan uwa sulusi in babu yan uwa za ta samu sama da haka sai a dawo daya bata daya shidda ko sauran nawa sauran biyu yan uwa ne mai Allah ce a ba su sulusi biyu ne ya ba su to sai mai sai babu sai washe ke suna nan gehe da ta za a yi to su kenan yan za ku je za a yi wa yasu kutul ikhwa da abawai ne yan uwa wanda ake uwa da ba da sun sha kayi babu kobi yanzu ya su yi kuka kan sai ke cewa wato samu za ku ji dai masala ba wato samma al-mushtarika ana ce mata mas'alar sunanta aka samu sharika kuma idan mata suna na zihimariya za mu dawo daga baya mu me yasa aka sa wannan suna insha Allah saboda yi miji bayanin tun in ba a yi ba bayanin kenan ba a san me yasa ne yace to malaman sai kawo dalili da suka yi wannan rabuwa suka ce wa qad sallallahu ashabu hadha alqawl masu wannan magana sun kawo da dalili bi isqatil ikwatil ashqa suka ce alai yan uwa shakikai sun sha kasa sun wadi bi annahum asaba suka ce asibai ne masu ci da gado a na asibiti suna su abu tare da komi shi ku asibi suka ce aka yake masu ci da mara jina su sun cinye sun cinye suka ce wa garsaratin furudu alman masu ci da faradi sun cinye dukiya gaba da damar kasu ce nasu ne ka ɗau saura ba to babu saura ko ya su kutuna suka ce su sha kayi su faɗi kenan li'annan asib domin ya ci da gado na asibiti ya su yana faɗuwa idan stagaratul furudul mala idan masji da fari suka cinye dukiya din an rarrabe ba a yi saura ba na to sauran da ba ka babu sai da baka bari da yanzu kenan to yanzu idan muka diba nan da yan uwa shaƙiƙai da yan uwa li ummai mu gama ma li abbai da li abbai wayi karhi ba za su ba kai wanda ake uwa da uba da to to yanzu idan mu gama shaƙiƙi da li abbi babu shakka shaƙiƙi ya yi karhi li abbi ina shi uba ne gama shi shaƙiƙi li abbi ya wadi babu matsala to mu dawo kokowa tsakanin shaƙiƙi da li ummi wayi karhi a zahiri kaga wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ya fi ƙari amma a nan sai aka ba da ƙari shi yasa masu ala sauran mafi yawan malamai suka dawo suka ce a shi ƙiƙi ne wata sai suka ce to abinda za ku yi ƴan uwa al'ummai suka ce eh ba za mu iya hana ku gano ba amma ku je ku aje kuma na ku je ku shiga ku gane ku sai ku ajiye ku zo mu yi gado da ku in aka ajiye mun zan uwa ɗaya da mu da ku gaba ɗaya ko ba shi kenan mu ji gado tun da ana abin da ya rage ai inda ba dan abin ya zama ya rage wannan ya cinye bane ai da ba ba gamin shi kai da domin dole su ai domin ai su su shi domin su kusa ke tara daga sulusi ba su ba kina su ba ci da farko kenan ba ci da mai ci da gado da asibiti ai yayi kari to amma a wannan mas'ala ne aka samu wannan matsala kun gane ku amma inda ba wani masu alaba ta daman ba su babu wani matsala kudin inda an cinye kayan ne ana to za ku saurara kuma wa zahaba jumhur ahli ilmi to malamai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ila annal iqwa al ashiqa yusharikuna al iqwa li um suka ce yan uwa shiqiqi za ta yi tarayyar yan uwa li ummi ala fi sulsi a cikin wannan sulsin nasu sai dai ana kuma raba za a yi irin li ummi daidai ban da mun yi mace eh su ba yadda ake ba ba ta babu da zaka li'annahum ikwatu lil mayyit min ummi aidan su ba yan uwa da mamaci ko mamaciya wajen uwar shi ko da namiji ne wa li'annahu qawlu jami'i man hubizat fatawi yace wannan shine magana da dukkan malaman da aka kiyaye fata wasu ta suka yi yan uwa shi ba za su faɗi ba sai da su ajiye uban yanzu su ma su gama al'umma a ci gado da su amma da ya za a ce dan washe kike hadi saboda an ce dan gado zai kare abin da suka ɗauka za su a raba min ashabi nabi sallallahu yake cewa to wannan shine duk gaba daya mafi yawan dukkan sahabban da suke da fatawa haka suka ce sai kike ba su hadi ba za su tsaye ne umai a ce tun da dai kun san dai a can ba wanda za ta bala shi mun shi ga abin da Allah ya bashi ba wanda zai iya taba shi haka za a bashi uwa ita ma a haƙƙinta da Allah ce ba wani zai iya taɓa yanzu tsakanin da ko kowa ta kawo matsala kun gane ko kenan dole a nan su shiga a kwatsu yau kawai in dai zahiri da mai zafi kawai uban zafi ta to mun aje uba ai kwa ba mu ce uba ba mu to yanzu da aje uba kuma ai ya za a yi daidai za a yi to shi ne ke cewa to duk gaba ɗaya wannan haka malamin sahabbai suka tafi a nan aga amirul mu'minin ali bin abi banda ali bin abi dalib a cikin sahabbai ali bin abi dalib shi kana sai sai ko sha kawai kai bare ko kuma gure amma duk da wani sauran sahabbai sun tafi akan haka wa minhum al khalifa ar rashid iya daga ciki halifa na annabi sallam gashi nan allazi akhbar nabi sallam wannan annabi ya ba labarin shi wannan halifa ta shiga za ku ji sunan shi anna Allah ta'ala da Allah ka ala lisan yace Allah ya sanya gaskiya a harshen duk abin da zai faɗi ya zama gaskiya shine wanda in ya faɗi abu kada zai ga in wahayi zuwa dai da abin da yake hatta da shawarar da aka bada a gurin yakin badar akan bursunan badar yace kawai a kashe su a sassara su ba mutunci haka Allah ya bada yace shawarar ta shi ita aka shine wanda shi nan Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai na Umar shi ma ya tafi akan wannan mas'ala ya ce a ba ka da shafiƙai yana amir alibin abin da shi wuta ana wa zai rubin sabit da zai rubin sabit shi mana da shi ne kuma wanda ya fi kowa ilmin fara'id duk da ba da a sahabai mai ilmi na fara'id lamba ɗaya shi ne zai rubin sabit shi ma ba ta wani ce kenan ba kun ga wancan ta sha ƙasa wa ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud shi ma haka yace yace yan uwa shi ba za su sha kayi ba وابن عباس او لا دان عباس كان وانا ده سن سالو كاري كون غاري كو وروي عن عثمان هكذا عثمان شي ما روته ده غوجن وقال به جميع من حفظ الفتاوي من التابعين هكذا التابعين ده aka kiyaye fatawoyinsu su ma duk gaba ɗaya haka suka ce ka umar ibn abdul aziz kamar umar ibn abdul aziz wa shurai da shurai wa tawus da tawus wa qatada da malam qatada wa zuhuri da malam zuhuri bal karhaka ba'du kibar tabi'in atba'i tabi'in tabi'an tabi'ai sun kai ka suka ce ma abin ya zama ijma'i da mas'ala ta yi karfi diya ala zalika وما روي من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بذلك في أول الأمر وأن أفتى سيدنا عمر دهوركو شما دا شاي كان الزعي ثم رجع عن ذلك سنأفتى لقبائي دا ولم يسبب دون بيتبتبا كان أبن ليتبتر عمر شما كبي يا باشي بابي وانا مسألة جدة وانا أكون لسك أريتر مسألة متكر شيء كينا نال علي ينزلنا ما قالت مسألة كنت جيفن دا مسألة mace ce ta mutu sai ta bar mijinta ko gane ko da uwarta kuma ta bar yan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya ta bar yan uwanta da suke uwa ɗaya yanzu da aka zo da bangaro kowa akwai haƙin shi da Allah ce miji dai Allah ce wala kuma su mata raka azwajukum illa mai kullahu babu namiji ba ai babu da babu da ko diya duk da ko namiji ko mace duka ɗaya ne ana babu da babu diya namiji mai za a bashi yabi a shi ta nawa za a bashi sauran nawa sauran uku sauran uku ko to shikenan uwa mai ake bata sulusi tunda akwai yan uwa su suka mai ta sulusi kenan nawa za a bata sulusi ɗaya a shida sauran nawa sauran biyu ne a shida ne yau zama kashi biyu to yan uwa da umme in ba mutum ɗaya bane in ɗaya ne mai ake ba sulusi in ba ɗaya bane mai Allah ta ba su sulusi ko mu shuraka fi sulusi yawwa sulusi nawa ke kama biyu in aka ba su biyu akwai sauran abu sai da yawan shi kai to shi ne a nan wasu da cikin malamai suka ce yan washe kai sun haɗu kuma shi ne ma aka ce a cikin wanda suka tafi akan haka suka zana wasu da cikin kamar alimin abi talibin suka ce suka ce abinda za muka ce yan washe kai sun haɗu a nan suka ce su masu ci ne da asibiti wani bisa barin gado ne a suka waɗanda suke cinye su ko wannan da aka zana gaba ɗaya babu asibi a cikinsu kowa cinye da farar yake ban mai cinya dukiya gaba ɗaya wanda wanda suka ɗauka wani da miji bai cinya dukiya gaba ɗaya uwa ba ta iya cinya gaba ɗaya to ka gani kenan yanzu su ma da ummai bisa cinya gaba ɗaya shi yasa in za a fara rabo da ake fara da masu ci da farar to sun lashe gado aka ce to in suka cinye babu gado to shine anan kuma sai jumhurikin malamai shi ne yana daga cikin ma wannan manya-manyan sa'abbai da aka zana irin su marhum khattab sa'ula bin abbas zain bin sabit sa'ula bin mas'ud da sauran daga cikin sahabbai duk sun tafi akan cewar yan uwa shi kike ba su haɗu ba sai dai ne sai dai su ajiye baban su ce ba baban ya ce kuke so ku kada mu a inda ba uba da mai za su ce ni umme ne ko a huta su da mai ka musu matsala ba zai da mun ajiye shi babu a bayan shi eh mun mun kuma yan wali ne yanzu ba tsana ce yanzu a raba da su garo daidai to a nan sai wannan magana ta ce mafi rinjaye kenan yan wali da shakki bisa waduwa amma su ma dai a nan kuma gaskiya dai gane ya hakuri inda gangal gangal aka yi to sai a nan aka ce to me yasa aka sawa mas'alan aka sa mata mushtarika sunan da aka mata duk da cewar wannan abu da malamai suka faɗa an bibiye shi bai tabbata ba amma da yawa da cikin malamai sun faɗa shi yasa ake faɗi amma dai kam an ce haka ɗin musamman na biyun ne wannan shi na farko aka ce sai na umar saboda ya haɗa gado tsakanin li'ummai da shaƙiƙai kun gane ko saboda haka na biyu kuma suka ce da aka sa mata himariya ayyimar kuwa zame ku jaki suka ce lokacin kamar wanda suka tafi akan da harko sai na umar shi ma bai raba a hada su sai suka ce wai amma wanda ba ta tabbata wani magana da malamai sun ce ba tabbata ba kenan babu wannan magana kada nan da ya bayyana na guje ne suka ce yan washe kike lokacin da aka kada su aka ce ba za su ci ba gado sai suka ce wa wai umaru mu kaza suka ce to ka dauka baban namu jaki ne mun ajiye shi gehe da suka ce ai kuma uwar da uwar mu ba dai bace sai a ba mu saboda uwar mu shi ne sa aka sa ohe mariya to wannan magana dai kadai malamai sun ce mata da wani an bibi tushen an gane magana da mata mata ba kadai dai alham- alhamdulillah anan yan uwa shaƙiƙai su ma sun faɗa cikin wannan wuri su ba su zama kamar ne umai ne an ɗan samu abin da aka samu an raba da su to shi ke to wannan shi ne zance mafi rinjaye kenan sai a rike da kyau ka Allahu a'lam ina ga wannan eh, mas'ala a malikiya ma ai ana dariya nan zo kanta eh ana mari- eh, dariya akan cewa ya za a raba babu wannan da aka lokacin al'aunar gudu su shi ne ya tafi masu Mm, don babu da kowai kusurci mm, na su ma wancan su ma da su su da suke shi da ana su ma da eh, da eh, da- da- da babu wafo masu kuma ba eh eh kwarai kwarai da su ji gobe za a bada su ma su ma su ake su eh eh yanzu a fi jinsi ne sauran sai da kuma haɗu a nan ma ba za su yarda ba ɗauka su kwaɗa gaba ɗaya da ya su kuma sai da a zai yi gyara su na amma inda jama'a ne ta bismillah ala bujari na to ina kan ga ta ƙarshe ko kan ga ta ƙarshe na ايوه طب بسم الله الرحمن الرحيم المسلم رحمه الله تعالى اقسام اسم كان واخواته كشي كشي سنة كان da yan uwanta kada ya kunu ismu kana wa akhwatu ismu zahira kan da yan uwanta yana yiwa sunan nasu ya zama to a fili yake zahiri sariha wal qad yakunu damir wani lokaci ma a boye yake ba a ganin shi muttasilan amma sare mustatiran kuma a boye to gashi zai fara da wani ismu kana wa akhawatu ismu zahir sare wanda yake zahiri a filin hajji ya kunu ismu kana wa akhawatu sariyan inda zai zama a fili mazkura bil kalami an ambace shi a cikin a cikin magana misal qawli sallallahu alaihi wasallam inda nan yake cewa man qatala li takuna kaga kana ismu kana kalimatullahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah yace fasu kana huwa kalimatu wanda ya yaki saboda kalmar ta Allah zama zo lokaci yace kaga sunan kan ana huwa kalimatu wa huwa marfu wa alamatu rafi ad-damma wa huwa ismun zahirun sari yace kaga suna ne zahiri a fili ana ganin shi wa misal qawli sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba su kushe ba akan alkhairi ma ajjalu fitra matukar dai suka gaggauta shan ruwa wasu mu la yazalu huwa an-nas la yazalu an-nas kaga ya ai ya zalu ai ta daga ma zalu ce ita wata zuta to kaga annas shi ne sunanta shi ma kaga ismin zahirun sai sunan abi nasu wa jami'ul amsila li kana eh to wannan duka misalin da muka kawo na kalan nan wa akhawatuha da yan uwanta duka wa da bil amsilatul mutaqaddima ja'at asma'uha kalimatun sariya ya ce kaga anan duk gaba ɗaya sun zamanto e sunayen nata kalmomi ne wanda suke sunaye ne a fili a bayyane kenan anan eh, ba suna ba ne ramiri kaɗai suna ne wanda yake zahiri gashi da sunan shi kaga man ƙatar litakuna kalimatu gashi nan kalimatu a hijiyar shiga don mashi mamushi nan ku la ya zalo nasu bi khairin ma ajiyar fitra kenan da gaban da mutum to yanzu a abin subhanaka Allah bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga azumi yana zawwa lalatin muna ga insha Allah ana cikin azumi kenan yare da kuke ba tsari da kullun ne ana ana maka shawa yawo ana maka yawo wace nan yare da ayi tsari da kuke da azumi